صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الفاء فهل لك أن تنول أو المؤسس محمد الماهي حبيب المقدس ونادي يا داوى أحمد عاجبا وأجر يا أجل عباد المؤسسين محمد محمود محمد حامد محمد المختار ما يلعن هو المصطفى المحبوب وهو المزمل مدسر ياتين على كل أقدس عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنين العود كل تقدس عليه صلاة الله ثم سلامه والمذكور والمغتبى كل ملمس عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب تهجري كل نرجس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهل لك أن تنهو لناو المؤسس محمد الماهي حبيب المقدس قال مولانا وشيخنا وإمامنا وممدنا ومرسلنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يتي فهل لك يا يا ينزنت غريك أنت نهو كنبال نهو المؤسس فكترن النمي أسس دكا الخير لدكا الديني محمدين شيني أن محمد صلى الله عليه وسلم almahi mai shafe dukkan bata habibi wanda yake masoyina almuqaddasi abin tsarkakewa munadi ya dawa amadu aqiban wajiru ya dil ibadil muassisi muhammadu mahmudun muhammadu hamidun muhammadin al-muqtar mahil arandasi هو المصطفى المحبوب وهو المزمل مدثر ياتين على كل أقدس unadihi sai ga ni ina kiransa ina cewa ya tsaha ya mai suna tsaha wa ahmadu ya mai suna ahmadu aqiban ya mai suna aqibu wa hashiru ya mai suna hashiru ya hadi ya mai suna hadi hadin ibadi ya mai shirye da bayan Allah al-mu'assisi wanda ya kafa foundation din addinin musulunci buniyar islam wala hamsin kenan na'am muhammadun shine annab muhammadu mahmudun abin yabo muhammadun shi annab muhammadu hamidun abin yabo ne a wajen dukkan halitta gaba daya muhammadun shi annab muhammadu al-muqtaru abin zabi ne mahil arandasi wanda yake shafe dukkan bata duk inda yake huwa al-mustafa shine abun zabi al-mahbubu abun so wa huwa al-muzammil saboda waka ne aka ce muzammil yawa eh waka ce eh ko da ke Hausawa ma haka suke cewa muzammil ba muzammil wa huwa al-muzammil shine ainihin abun lullubewa al-muddassir shi ma ba mudassir bane saboda waka ne aka ce mudassir al-muddassir wanda aka lullube shi da bargo ya zo ma wajen matarsa sai da suna khadija yana cewa destiny destiny yasinu shine mai suna yasin ala wanda ya ɗaukaka burbushin kulla a ƙadasin duk wani mai tsarki kowane ne shi bayan Allah annabi Muhammadu sama da shi yake a wajen tsarki alaihi salatu lillahi thumma salamuhu salatan tuninu la'abda kullu taqaddusi salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce tunilu al-abda tabawa wannan bawa Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kullu taqaddusin dukkan tsarki
عليه صلاة الله ثم سلامه والمس قرب المقتفى كل ملمس salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa almasu ina neman qurban muqtafa wato kusanci da abun koyi din nan kullamal masin dukkan nema عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وزاب تزدري كل نزة salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da halayensa wa sarin da sabbanta tanzari wadda take wulakanta kullun narjatu dukkan wani turare mai tsananin tsada نعم har ubadi زميل مدي على جميع وغير الشام قديما بقلب النور أمجائه رشا وذلك معمود المقام وإنه أماني بدل أيام عن كل ما يخشى أمان جنامي كل ظلم وظلمة وزال عني الكل والحقد والجش وأجرك بالأنوار قلبي وقلبي محمد شمس الدين من قد أغلقلت فإن من الأقوام يوما وأمره فلي قائد من نوري وزن الممجد يؤيدني في كل مجال داشته أبو القاسم المبطوال من عدل ما رشا عليه صلاة الله ثم سلامه صلي وسلم على العشاء tuniluna na Aisha عليه صلاة الله ثم سلامه تعلي كلامي والمعارف والنقش عليه صلاة الله ثم سلامه أقول سواه لم أرجي ولم أخشى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسلم هابوا كل ما خشى sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam na'am سمعت مدير الهاشمي وقرشا أديما بقلبي نور أمجاهه رشا قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم ياس رضي الله تعالى عنه آمين.
يجي ضمنت نالام سوى قوة مديح الهاشمي يبنى النبى هاشم دنجي وقد رشا حقيقة قديما ياي ياي في ainihin a gare ni kadiman tun ba wuri bi kalbi a zuciyata saboda haka ya yayyafi a gare ni ya yayyafa sirrinsa da haskensa da madadinsa gare ni nuru nuru amdahihi haka nan to hasken nan na yabanninsa rasha ya yayyafa a gare ni وذلك محمود المقام وإنه أماني مدى الأيام عن كل ما يخشى wazalika mahmudul maqami wannan shine abin yabon maqamin sarana alqiyama ra asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda sallallahu alaihi wasallam rana alqiyama wa innahu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amani shine ainihin aminci na madal ayyami matakar kwanuka an kulli ma yukhsha ga dukkan abin da ake tsoro to ina ina ina da manzo Allah shine aminci na أما أنجنا بي كل ظلم وظلمة وزاد عني الجل والهجر والجشا amma an janabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore daga janibi na kullu zulmi dukkan zalunci ni ba za ka ga ina zalunci ba ba zan yi zalunci ba haramun ne a gare ni wa zulmatan wa zulmatin kuma sannan ya ya ya, ya kore dukkan duhu na kowane abu wanda zai cuci rayuwata ta ruhi ko rayuwata ta zahiri ko rayuwata ta la'ila ko ta kabari waza hada anni ghilla sannan ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaye ainihin haƙo wanda yake cikin zuciya na mutane irin rika haƙon wani din nan wal hiqda da kuma ruko wanda mutane suke rukon mutane wal gisha kuma ya yaye min ha'inci ni ba zan zama mai algush ba wata rana shekul islam mun sha faɗa wannan hikayar anan yana da ainihin wani maki wanda ya hayyace shi yana da daba wanda yake zuwa a zauna a yi ta zage-zage a yi ta sukan shehu ana dariya ana ganin ana wani abin da yake burgewa shi kenan to a cikinsu akwai wani a cikin dabar shi kuma yana son shehu ibrahim yana zama a cikinsu ne amma masoyin shehu ibrahim ne lannan ya ji yajiyar shehu sai shehu ya bashi wata katuwar riga wannan rigar shi kenan babba ce kwarai da gaske sai ya zo da ita wajen wannan daba ya nuna musu ya ce gashi wannan ibra ne ba ni wannan rigar sai wannan bawan Allah ya ce ni ko ina so ka siya mun da ita ko nawa ne zan baka saboda haka sai sai ya ce ya zai bashi zai siya masa saboda haka sai ya siya masa shikenan sai ka bai zo ya sabo kanazir ya zo ya bulbulawa wannan riga ya bulbula mata duka gaba ɗayanta saboda haka sai ya kyatta ashana ya kyatta ashana ya kunna sai riga ta kama gaba ɗayanta da wuta ha ba suna ta dariya suna ta tafi da shi ne na gefe guda yana kallon su saboda haka shi kenan wannan riga ta kone a gabansu suka gama ta tattara tokata suka zubar suka gama abin da suke yi na shigantaka shi kenan sai ya tafi gidansa da ya tafi gidansa a unguwarsu sai ya je tadda matarsa tana kokarin kunna gas na za a yi za a dafa abinci ta rasa yadda za ta yi ta kunna sai ce gafara gafara gafara nan ki gani a ciki nan sai ce shi zai gyara ya kunna to gyara wannan da yake yi ashe duk gas ya fito ya cika ɗakin bai sani ba adali da lokaci da taɓa waliyi man adali waliyan kan azan tuhu bil harbi saboda haka shikenan sai kunna ashana yana kunna ashana gaba ɗaya ɗakin sai fa har da shi a ciki yana ta ihu matar ta kasa shigowa yana ta ihu ta je ta kirawo abokan nan nasa waɗanda ainihin suke dariya lokacin da ake kona rigar shehu suka zo suka gani a gabansu yana murgina yana murgina har ya mutu ya lalace ya kone ya zama gawayi saboda haka to shi kenan sai aka zo aka tafi jana'izarsa shi hassan jim ne yake gaya mana wannan hikaya yace da aka tafi jana'izarsa waɗanda suka ɗau motar farko da aka tafi gaba ɗaya motar kifewa ta yi da mutanen duk suka samu rauni aka sake wata mota ita ma aka kama hanya ita ma kifewa sai mutane suka samu rauni a ta uku ne da kyar aka kai shi makabarta aka je aka binne shi to to shi kenan sai aka zo aka gaya wa shehu muhallin muhallin shahidin kenan sai aka zo aka gaya wa shehu aka ce wani din nan makiyinsa ya mutu ga abin da ya kashe shi sai shehu ya ce alhamdulillah to da ya ce alhamdulillah din nan sai daga cikin masu tambaya sai wani ya tambaye shi ya ce ya shiru an cewa na masoyinka ya rasu ka ce alhamdulillah ya ce eh abinda ya na ce alhamdulillah tun daga lokacin da bawan allah nan ya kafa min ƙahon zuƙa na ƙiyayya wallahi ban taɓa ƙinsa a cikin zuciyata ba ban taɓa ƙinsa ba ban taɓa masa mummunan zato ban taɓa riƙonsa a cikin zuciyata ba saboda saboda saboda haka ne da aka ce ya rasu ya bar duniya sai na ce alhamdulillah na gode wa Allah har ya rasu ban ki shi ba to shine wannan to shine wannan shine wannan waza za annil hilla wal hiqda wal gisha Allah ka ba mu haka Allah ka azurta mu da haka وأشرق بالأنوار قلبي وقلبي محمد شمس الدين من قد أغل كتشا وأشرق بالأنوار قلبي سنة من الله صلى الله عليه وسلم يا وتعينين hasasaki sun kukkullo a zuciyata gaba daya wa kalabi da jikina ma gaba daya ya zama haske wane ne muhammadu shine annan muhammadu shamsuddini wato ranan nan ta addini man kada aba al-rabisha wanda ya haske dukkan duk inda yake aba a ne saboda waka al-rabisha aba al-rabisha na'am shine a cikin luga
fa in ami al-aqwam yawman wa amrahu fali qa'idun min nur جوده وسط الممشى fa in amiyal aqwamu idan dukkan mutanen duniya sun makance sun rasa hanya yauman wani wani lokaci wa amraku sun kwakwale sun kwakwale idu- idanuwa suna neman yanda za su samu duniya ko kuma sun bata a cikin duniya falika ido to ni ina da jagora yawa jagora wa- wanda yake min nurihi daga haskensa ne nake tafiya wasu dalmamsha ta tsakin tafarki zuwa gare shi sallallahu alaihi wa sallam يؤيدني في كل مشهد داشة أبو القاسم المفضال من أجل ما رشا yu'ayyiduni ma wato ainihin ah, abul qasim baban al-qasim al-mifdal wanda yake da daraja yu'ayyiduni yana ainihin karfafa ta min kulli mashahadi da hashatin a cikin dukkan mashahadi na imuwa a cikin sanin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda menene nake samu karfafa a cikin sa min ajli ma rasha saboda abin da yayi a kansa na ma'arifa a gare ni عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم دليل على العيشة salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce wata silimin da gaisuwa tulinu lana al-aisha ta sauke mana tsadar rayuwar nan da muke ciki Allah ka yaye mana wahala abinci da muke ciki Allah ka yaye mana tsadar abinci da muke ciki Allah ka yaye mana tsadar kuɗi a hannunmu da saboda wannan salati da shehu yawa Sheikh Ibrahim عليه صلاة الله ثم سلامه تعالي كلامي والمعارك والنقشات salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tuhalli kalami ita wannan salati da kawace magana ta duk inda take wal maharika da takadduna duk inda suke wannan kasha da rubutuna duk inda duk inda yake a soshi عليه صلاة الله ثم سلامه أقول سواه لم أرجي ولم أخشى salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akunu akunu lam urajji siwahu zan zama kada in in- in rika kaunar wani abu a wajen wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walan akhsha zan zama bana tsoron wani Allah ko kuma matafiyar manzan Allah eh ainihin abinda duk yake na Allah ne da na manzan Allah to bana tsoron kowa wajen aikata shi shine ya kullo da kabdu kabudun nan da ake ganin ta a cikin kasar afirka kaf ba da yin kabudu afirka ta gabas da afirka ta tsakiya da afirka ta yamma da afirka ta arewa duk ma ba mai yin kabudu shi ibrahim ya fito da ita ya fito da ita ya- saboda sunna ce daga cikin sunnonin manzan allah galiban mazhaba ta imam malik wato saboda bin bin abin nan ai- ainihin mazhaba dan kasim to shine wanda ya kawo ra'ayin sadalu wanda ya cika mazhabar musa imam malik radiyallahu ta'ala anhu shi kuma shehul islam ya karanta ya samu hadisai da yawa da suke magana akan kabru sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin da ya fara kabru din nan ya sha wahala an yi an yi abokan babansa da almajiran babansa sun yi sun yi da shi ya bari ya zo da bid'ar da iyayensa ba su yi ba akwai wani almajirin babansu ya zo ya same shi ya ce yanzu kai ibra wannan kabudu da kake yi kaga na farko shehu tijjani bai yi ta ba radiyallahu ta'ala anhu babanka mahaifinta mahaifinka bai yi ta ba ha? yayanka muhammadu muhammadu eh, dan dan dan shehu abdullahi yes bai yi ta ba to kai yanzu saboda Allah yanzu zaka zaka zo kai kai abin da waɗannan ba su yi ba hmm? sai ya ce da shi na ji abin da ka faɗa amma ina so in tambaye ka ka taɓa gani na abin da yake na biyayyar babana ka taɓa gani na na saba masa cikin duk abin da Allah ya ce in masa ya ce a'a ban taɓa gani ba ya ce ka taɓa gani na a cikin ƙa'idojin ɗariƙar tijjaniya na saba wa shehu tijjani ya ce ban taɓa gani ba ka taba gani na na kin biyayya da babban yaya na shehu muhammadu ya ce ban taba gani ba ya ce to waɗannan dukkansu abin da yake na haƙƙinsu na ba su na ba wa shehu tijjani haƙƙinsa a ɗariƙarsa ba na saba masa na ba wa baba na haƙƙinsa a biyayya ba na saba masa na ba wa yaya na haƙƙinsa a ɗariƙa ba na saba masa to wannan ku abin da na fito da shi biyayya ce ga annabi muhammad akan annabi muhammadu kuwa ba wanda nake kunya ba wanda nake tsoro sai na bi manzan allah haka aka yi haka aka yi to to haka shehu yake baya tsoron akan bin Allah da manzan Allah in dai akan gaskiya yake baya tsoron ya saba wa kowaye Allah ta'ala na ba da kisa ba a wajen wannan karatun a wajen karatukan da suka wuce lankura jiwa lan asta wajen turawan wajen turawan faransa da kiristocin vatican aka shirya manakisa don a zo a hana addinin musulunci a senegal don kiristanci ya mamaye saboda haka suka ɗau siyangor suka tafi da shi can fatikan a can rum aka je aka yi mitin aka yi mitin aka tabbatar da cewa siyangor in ya dawo ƙasarsa ya yi sanarwa ya yi shela cewa ya hana taron sallar juma'a domin ta taron sallar juma'a ake ganin yawan musulmi a cikin senegal kaga in aka hana sallar juma'a saboda haka to kiristoci lahadin su da suke yi za ka samu bunƙasa za su ɗaukaka saboda haka sai aka tara malaman malaman su daga gaba ɗaya aka kira wasu aka ce da su to kada su kuskura su yi sallar juma'a kada su yi sallar juma'a saboda haka aka gaya shi ibrahim radiyallahu ta'ala min bayan an taho da juma'a ta zo shi ibrahim ya ce kai duk almajiri na inda yake in yana wani guri can yana sallar juma'a ya zo masallaci na saboda haka mu za mu yi sallar juma'a mu saboda haka shehun islam ya tsara sallar juma'a ya yi sallar juma'a ya yi hudu ba aka yi sallah aka kare duk senegal a wannan satin ba wanda ya sallar juma'a sai shi ibrahim to labari sai ya je ya gaya aka gaya wa sangor cewa na kaulaha fa yayi yayi sallar juma'a ya yi sallar juma'a saboda haka to da juma'a ta zagayo ta zagayo saboda haka sai aka turo sojoji da 'yan sanda da bindigogi a kaula hana don an za hana shi ibrahim ainihin sallar juma'a shi lamin ne ke gaya mana wannan suna yara duk aka yi wannan suna matasa aka yi wannan gagarumin aiki na hana addinin musulunci saboda haka shi ibrahim aka zo aka gaya masa ga abin da gari yake ciki ba ya ce ka gaya wa mai kiran sallah idan da karfe ɗaya yake kiran sallah to ya kiran sallah tun sha biyu ya kirawo jama'a tun sha biyu ni kuma zan fito karfe ɗaya in zo in zauna a wajen jiran sallah saboda haka shi ne aka zo aka gaya wa ladan ladan lokaci ba sa tsoro kowa sai Allah sai umarnin shehu tunda yana kan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addininsa saboda haka aka gaya masa ya fara kiran sallah aka ji shi a cikin kaula haka ba daya na ranar juma'a ga sojoji ga yan sanda a tsaye suna jiran suna jiran umarni ana cikin haka lokaci yayi sai shi Ibrahim ya ce ina manyan almajirai na suka zo suka wasu anan wasu anan ya taho yana buga sandan nan ana zikiri ana zikiri yace ko ka kore ka kuyi waiwaye karfi waiwaye mu tafi kawai mu je mu shiga masallaci ba na manta lokacin da ake musalta tafiyar shehu malam tafa yana nan a zaune ya tashi tsaye ya rika kwatanta mana yadda tafiyar shehu take Allah ya ji kansa Allah ya zasu gaba daya Allah ya gabarta musu saboda haka shehu ya shiga masallaci ya yi masallaci ya shiga masallaci lokaci ya yi aka yi kira sallah na biyu ya tashi ya yi huduba yadda yake yin hudubarsa ya yi sallah yadda yake yin sallarsa shehu lamin yana gaya mana a wani abun mamaki waɗannan sojojin da 'yan sandan lokacin da shehu ya yi kabbara ta shiga sallah da ya ce allahu akbar dukkanin su sai da suka yi da bindigar kowa ya ce allahu akbar suka fi shehu sallah laƙurar ji wa laƙasa ce baya tsoron kowa a cikin jin Allah baya tsoron baya tsoron baya ƙaunar wani abu a gurin wani sai gurin Allah sai kuma gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhu Allah ka ba mu albarkacin sa Allah ka ba mu tsayawa akan aikin sa Allah ka ba mu biyayyar sa kamar yadda yake da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu lillahi thumma salamuhu وآل وصحبهم هاربوا كل من غشا salatin Allah da amincin Allah da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayensa wa sahabin da sahabbansa harabu kullu man ghasha su ne wadanda suka yaki dukkan wai- wanda ya algush نعم طلعت أرجاء غيبي ولا كروى بأرب أمين الله بالجار والنجوى محمد عبد رسول الله الله سيد خلقه فلم أربع يوما إلى بيت شكوى له آية تبقى من الدار فاتما تناجاتها أين المن والسلوى كتاب كريم من كريم منزل عليك كريما من كرام علو مزور كتاب مجيد من مجيد ممجد عليك مجيدا من ذات العرش والمحوى كتاب جليل من جليل منزل على قلب من يموت ضلالا مع الهوى كتاب عليم من عليم منزل على عالم الأنسان ملوزه التقوى كتاب من الله دليل جلاله على المصطفى المختار من لا له جروى كتاب به شرع من العرش نازل على غير مبلوغ به يرفع البلوى عليك به أبلى من الله واثقا وفيه نجاة من ضلال وفي إغواء فأشهد أن الله لا رب غيره وقد بلغ المختار الزاهد الأسوأ عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل العبادات كالشكوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها رفع إلى الغاية القدوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تماثل والبشر ما عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وسلم بعد سرور فروش sallallahu alaihi wa ala alihi لقد لأن أرجع قلبي ولا قروى يوفي أمين الله بالجار والنجوى قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه يتي قلبي زوجياتا قد امتلأت ta cika arja'u qalbi sasannin zuciyata qadim tala'at ta cika ainihin bi gubbi aminillahi a cikin ainihin soyayyar amintaccen Allah sallallahu alaihi wasallam bil jari a fili wannan juwa da koye wannan ya faru ne saboda manzon Allah wala garwa babu mamaki محمد عبد الله سيد خلقه فلم أربع يوما إلى غيره شكوى Muhammadu kaga mai wannan gauran suna mai albarka Abdullahi bawan Allah ne sayyidu khalqi kuma shine shugaban halittar Allah gaba daya balam arfa an yawman shakwan ni ban taba kai karana gurin wani ba ila gairihi zuwa wani sa ba yawman wani ne له آية تبقى مدى الدار بعدما فلا جاسوى أين ذا المن والسلوى za ku ji abun mamaki akan ayoyin da Allah ya saukawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata aya guda daya wadda ta fi dukkan waɗannan ayoyi ita saukin lokacin da ta fara za ta wanzu ne har tashin alkiyama ita cewa ita ce ayar Qur'ani da aka bawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu ayatun yana da wata aya ta baka wadda za ta wanzu madadda da tsawon zamani ba da ma talasha siwaha bayan dukkan wata mu'jiza da kaji an yi ta ga wani annabi gaba daya kowane ne shi cikin annabawa to wa- wato ainihin mu'jizarsa da ayarsa talasha ta ta shafe babu ita in kuma kana so in baka samfuri aina dalmannu ina ainihin wato ainihin wato darba wadda aka bawa bani isra'ila shekara arba'in suna sha safe da yamma tare da gurasa suna sha suna ci amma wannan abin sai dai shekara arba'in amma ina labarin ka yake yanzu labarin ka sai dai a karanta a cikin littafin annabi muhammadu wasalwa ina tsuntsun fakara wanda shi ma da safe kullum yake sakkowa a gashe su ci su more har zuwa dare suna cin abinsu shi ma wannan mu'jizar ina za ka same ta sai dai ka samu labarinta a cikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam كتاب كريم من كريم منزل عليك كريما من كرام على مسوى huwa kitabun shi littafi ne karimun mai tsananin karamci da girma wane ne ya kawo littafin nan ya zo min karimin daga mai karamci shine Allah munazzalun wanda aka saukar da shi alaika akan ka kariman kai ma mai karamci ya rasulullahi wanda ka zo min kiramin waɗanda suke ainihin manya-manyan iyayenka da kakanninka alau madaukaka ne matsuwan a makoma كتاب مجيد من مجيد ممجد عليك مجيدا عند ذي العرش والمأوى wa kitabun littafi ne majidun wanda yake mai tsananin girma kwarai da gaske min majidin daga Allah wanda yake mai suna majidu mumajjadin kuma a littafin abin girmamawa ne dole Allah ya ce a girmama shi alaika sai ya sauka a kanka majidan kai ma abin girmamawa ne dole inda bil arshi abin girmamawa a wajen ma'abocin al'arshi wal ma'awa da makoma كتاب جليل من جليل منزل على قلب من يمر ضلال مع الأهواء kitabun jalilun littafi ne wanda ya zo mai girma kwarai da gaske min jalilin daga Allah wanda yake mai jalala da jamala munazzalun abin saukarwa ne a ina ala qalbi manyan hu dalala a cikin akan zuciyar wanda yake shafe wato dukkan fata gaba daya ma'al ahawa da san zuciya كتاب عظيم من عظيم منزل على آدم الأرسال ملوز التقوى kitabun littafi ne min min
من عظيم kitabun littafi ne huwa kitabun littafi ne azimun mai girma min azimin daga Allah mai girma munazzalun wanda aka saukar da shi ala azamil arsali abu sa mafi girman dukkan manzannin Allah tabaraka wa ta'ala shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man man lubsuhu shi rigarsa at-taqwa tsoron Allah كتاب من الله الجليل جلاله على المصطفى المختار من لا له شروى kitabun littafi ne min Allahil jalili wanda aka saukar da shi daga Allah wanda yake mai jalala jalalu wanda jalalarsa ta girma jamalarsa ma ta girma shi littafin akan wa aka saukar da shi ne alal mustafa al-muqtari abuta mustafa abun zabi mallalahu sharwa wanda ba shi da makamanci كتاب به شر من الألف نازل على خير مولود به يرفع الفلوى huwa kitabun littafi ne bihi da shine shar'un min Allah nazilun shari'an nan wanda take sauka daga ubangiji mai girman nan take sauka min al'arshi daga al'arshin Allah shi littafin an saukar da shi ala khairin makhluqin a bisa mafi girman halitta gaba daya shi kuma littafin an saukar da shi ne a bisa annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bihi da shi littafin ne yurfa'ul balwa ake dauke dukkan littafai dukkan musiba gaba daya ko kace bihi shi khairu makhluqin dinna da shi ne yurfa'ul balwa ake dauke dukkan bala'o'i gaba daya عليك به حبلا من الله واثقا فبه نجاة من ضلال ومن إغواء alaika bihi kai dukkan dan musulmi na umarce ka karike wannan littafi hablan igiya min Allah daga Allah wanda ta zo wasikan amintacciya amintacciya daga Allah tabaraka wa ta'ala fa fihi najatun akwai tsira daga duk wanda ya rike wannan littafi min dalali daga bata wanda yake ainihin na san zuciya wa min igwa da- daga bata kuma na na na- na na na na zindikanci da kuma bata wanda yake na ilhadi gaba daya فأشهد أن الله لا رب غيره وقد بلغ المختار عن ذات الأسوى kan wanda yake ji na yake jin labari na ba ni fa cikakken musulmi ne cikakken musulmi ne fa ashhadu ina shaidawa anna Allah la rab- la- la rabba ghayruhu cewa Allah guda ɗaya ne ba wani tare da shi tabaraka wa ta'ala la ilaha illallah kenan faqad ballaga al-muqtar kuma sannan ni mai cikakken imani ne daga annabi ga annabi Muhammadu ballaga al-muqtar shi abin zabi ya isar da ainihin dukkan abin da ya- ya karbo daga gurin ubangiji Muhammadur Rasulullahi kenan wanzatil aswa sai ga bakan ciki na duniya gaba ɗaya sun yaye da zuwan annabi Muhammadu عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل العبادات قد تدوى salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce biya da sababinta ne qad tuduwa anan na kai mana kullul ibadati dukkan ibada mu zama mun same ta عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها رقى إلى الغاية القصوى salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce harfa in hauhawa ila laghayatil quswa zuwa gaya mafi nisa a cikin soyayyar manzon Allah da bin Allah biya da sababin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ثم ذنوب الفتى مهوى salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce tumha zunubul fata ayaye a shafe zunuban wannan dan saurayi Sheikh Ibrahim Yas da namu ma radiyallahu anka ma'awan shafewa biya da sabbin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسلم كيسفه فهو سبوا salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sabin da sabansa wadu su kuhufahu waɗanda aka shayar da su madarar soyayyar manzon Allah sabuwan tsarkakakke suka kwankwada har suka kawo mana har burra
سلمان وكل جانب من المجد يغري كل راس وراتب بل إنما هو كل عميل كرامته وقلب مردانا وكل المشاهد ومن يزهر دارا بحب محمد ينال كل ما يهوى من على المرازق فقد علي من غير دار النبي ببني أبد فوق كل الشوارق وقد فرحت كل الغراب لأنها تكتون لن تلهي لناس وناسب عليه صلاة الله ثم سلامه لنروي بها بيضاء وكل الفراسق عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تنشري مثلي كعيد النواسق عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تنبئه مثلي يا طيب ذلك عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسلم خلق فوز منازله رقيت بهم المصطفى كل شامخ من المدلل كل راس وراسخ قال مولانا وشيخنا وإمامنا وممدنا إلى الله ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه آمين.
يجي رقيت ناحي ناحي ناقيري ومتاني ناحي كل شامخ duk wani wanda yake maɗaukaki minal majidi daga daga ɗaukaka eh? yuzuri kulla ra'atin wanda yake wulakanta dukkan wani shugaba wa rasihin da ta- da tabbatacce a cikin bin Allah to raqaitu na na tsallake su na haye bi hubbil mustafa saboda soyayya ta ga manzon Allah بل إنما هو بالأمين كرامة وقلبه مرجانا وكل المشاغب a'a a'a yaya aka yi haka ya shehu ibrahim yaya aka yi ka samu ka samu soyayyar manzon Allah haka yaya abin yake ne yace bala haka magana take inna ma hubbul amini karamatu Allah yawa karama ce soyayyar manzo Allah karama ce Allah tabaraka wa ta'ala yake ba wanda ya ba to kuma ya bani saboda haka in kana so kai ma ka nemi gwargwadonka in kuma kai hasada to ni dai nayi gaba wa qad kuntu murdanan na tsallake na haye na tserewa dukkan samari marasa gemu wa kullum mashayikhi dukkan shekune ma masoya annabi duk na tsere musu gabaki ɗayan su wa man yastajil daran bi hubbi muhammadin yanal kullama ya wa min alal baraziqi bari in baka wata fa'ida in ka je ka shagala da ita zaka samu abin da ake so wa man yastajil ko duk wanda ya shagala daran tsawon zamani bi hubbi muhammadin tun daga karamar soyayya har matsakaiciya har mai girman to ya shagala za ta kai shi ko'ina yanar kulla ma ya hawa zai samu dukkan abin da yake so min a'lal barazikhi na mafi girman darajoji a cikin bin Allah Allah ka bamu amin Allah ka bamu shagala da soyayya manzo Allah Allah ka bamu shagala da soyayya manzo Allah Allah ka bamu shagala da soyayya manzo Allah Amin.
sallallahu alaihi wasallam Mm.
وقد جاءني منه البشارة إنني بمالي أزمو فوق كل شوامخ وقد جاءني منه البشارات bisharori sun zo min minhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ni bi madihi da wannan yabo nawa asmu zan daukaka burbushin fauka kullin shawamihi burbushin dukkan wani mai tsoro ruwa soyayya zan zama in dai waliyi ne yana cikin da'irar waliyai ba annabi bane to zan tsere masa sai dai ga ni ga manzon Allah وقد فرحت كل الهروب لأنها تسأله لن تليه لناس وناسخ وقد فرحت كل الحروف dukkan ainihin wato wato wato harfa gabaki daya sun yi farin ciki sun yi farin ciki da wannan ainihin wannan abin da nake yi ne ban manzon Allah li anna hatta tasbulalan har ma ta yi ado ta yi ado tulhi binasi tana ainihin wato ra- rafkanar da wanda yake mai mantuwa wa nasikhin da wanda yake masani wanda yake rubuta abubuwa shi ma ta mantar da shi ta mantar da su saboda ainihin farin cikin da take yi Na'am.
na sha faɗa nan cewa maulana shehu shehu sani kafinka yana faɗa yana cewa idan shehu ya zo zai yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan harufa na na na, na, na huruful asaniyat da huruful nazilat da huruful nayira da huruf sai a saukar da su a gabansa sai ya zaɓi wanda yake so ya bar wanda yake so to shine nan faqad farihat kullul hurufi kowane far- kowane harfa ya- yawa suna farin ciki Mm, farin kuwa. Mm.
عليه صلاة الله ثم سلامه لندوي بها البيداء وكل الفراسخ salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lina dawi bi albaida duk wani dogon jeji mun nannade shi da- da da sauran wannan salatin ha wa wa wa wa kullal farasifi da dukkan farsafi na tafiya عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تري مسيري كيد النواسخ salatin Allah da amincin Allah su tabbata kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce turi misri ta nuna birni na ya girma ya kasaita ya bunƙasa a al'amarin lahira al'amarin duniya da duk wani abu da ake nema a duniya gari ni- gari na shi ma ya zama haka ya zama ka ihdanna wasihi kamar ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwan duniya irin su london irin su paris irin su rome irin su eh, china irin su america duk wani gari na nima a duniyar sai ya zama kama haka a girma a lahirance kuma ya tsere wa kowane gari banda maka da madina عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أمسي قياسا للتاريخ salatan Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce umsi in waye gari kiyasan mai taimako li tarihi duk wanda yazo neman taimako guri na to in taimake shi bihar sababin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسبين خلق وشرع ناسخين salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sabin da sahabbansa kad kafau sune wadanda suka bi shar'a nasihin shari'an nan ta wanda yazo ya shafe dukkan shari'o'i gabaki daya Allah kara lafiya lokaci yayi
Allahu Allahumma salli ala sayyidina محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى
Muhammad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنك لا خير